الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Qulub za mu tashi shafi na tamanin da bakwai in ba manta ba mun karanta na mun karanta karatun kawai sai dai fassara muna magana akan dalilai da suke sa dan adam ya yi mummunar cikawa Allah ta kare mu mun karanta mummunar cikawa da dan adam yake yi kuma ya dawwama a wuta Allah ta kare mu sai kuma mummunar cikawa wanda ba dan adam baya dawwama a cikin wuta to shine muke lissafawa mala yake cewa wato cikawa ta biyu wanda ba ta sa mutum ya dawwama a cikin wuta to da wanda take sa a dawwama a wuta da wanda ba ta sa duka Allah ya raba mu da ita ba wani abu ne da dan adam zai ce a bari wannan da dan sauki bari shi bai samu wannan ba a duka Allah ya raba musulmi da shi shine mala yace na farko yawan zunubi yawan zunubi koda da karfin imani kuwa akwai wanda suna yawan aikata zunubi ba yana nufin ba su da imani ba suna da imani a cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wanda yake aikata zunubi wanda aka yi masa haddi na bulala na shan giya wanda habai da yake mafi yawansu mutanen kirki ne ɗaiɗai ku ake samu irin wannan sai wasu daga cikin suka yi irin Allah wadarai da shi irin ya an masa ya ji ya sake ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunna sai ce wato yana da imani wato ba yana da mutum ya sabo bai da imani ba an gane magana mai imani zai iya sabo kuma dukanmu masu sabo ne sai dai sabon hawa-hawa ne eh ba kowa bane yake zina Allah ya kiyaye ba kowa bane yake shan giya ba kowa bane yake tata ba ku ga suna kai ta lissafi amma dai dan adam ya zauna gaba ɗaya baya laifi wannan shine ba a yi shi wanda ya samu wannan matsayi kawai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda gata ma Allah ce masa yi ko ya yi laifin ma an yafe masa ko da zai yi ma nan gaba bai yin ba amma ko ya yi ma an yafe to ba shi ba ma cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka je yakin badar su ɗari uku da goma sha uku irin wannan ta goma shi Allah ya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ce bayan sun dawo Allah ya dube su yake shi kenan su ɗari uku da goma sha kowa ya je abin da ya ga dama an yafe masa kowa ya je abin da ya ga dama kun gane wannan maganan ko na kai yanzu da za a samu wani mutum yanzu a cikinmu na ai Allah kaɗai ya san me zai na Allah kaɗai ya san na barnar da zai da yi sai a ce yana da tabbas komai yi an yafi ba na ai kaga ba amma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mutum ɗaya a cikin su daidai sabon Allah wai dan ayyana an yafe mara sai ma ƙara bin Allah su kai sai kuma ƙara tsare dokokin Allah su kai wannan haka Allah madaukakin sarki yayi musu mala yace na biyu shi ne raunin imani ya ce ko da kuma sabo ya yi kaɗan akwai mutanen da ba sa sabo amma kuma imanin babu shi akwai rauni me yasa ya rauni ko don ba a san shi ba ko don ba a yi karatu ba ko don ba a san Allah ba ko don an wa musulunci shiga maimakon ta kofa sai aka shigo ta windo duk wannan yaudara ce ta shedan na me yaudaran shedan ka san dai shi karatu a musulunci ba yanda za a yi ka iya ba kai ba na wannan ka'ida ce to sai ka samu mutum shi bai bai makaranta ba bai je wajen bai zauna ba wani ko wannan makaranta irin da ake yi dan makaranta ce ake yi magariba da isha aka samu bayan Allah ma da bayan isha sukan zaunar da mutane a koyar da su Allah ya saka da alheri misali makaranta ce to wani gaba da irin wannan bai samu ba kawai shi sabgarsa kawai yake ta duniya ya je kasuwa ya je ofis kawai ya wuni ya gama ya tafi mitin da daddare a yi ta mitin ya tashi da gama bacci da safe ya tashi shi kenan ya kara tafiya aiki ba a ruwan shi babu wani karuwa da yake samu na addini babu wani abin da yake sani to wanda ya yi wannan rayuwa duk da yana musulmi za ka samu akwai matsalar raunin imani saboda shi bai ma san abin da ake faɗi ana cewa Allah ya san da Allah amma bai san haƙoƙin Allah bai san me ya kamata ya tsare dangane da Allah me ya san me ya kamata ya duk bai sani ba ba ruwan shi to shi ma wannan wani dalili ne wanda yake sa a yi mummunan cikawa Allah ya kiyaye shi ne sai malam ya ce irin wannan wato mutum ya zama yana yawan aikata zunubi dalilinsa ya ce sha'awa ta zuciya ce take mamaye zuciya ta mamaye zuciya ta zama ta yi hatsa a jikin zuciya har mutum ya saba da sabon Allah kaga a mene ake cewa normal da hausa ba turanci ba sai rigima me normal in za a ce normal na nufin mutum yana daidai misali duk mutumin da yake daidai ya yi sabon Allah ta hankalin shi ya tashi an gane duk mutumin da yake daidai yawai ana cikin hayyacin da in ya saba Allah sai ji ba daɗi sai shiga cikin damuwa wani in ya saba Allah sai kasa bacci to wannan imani wannan martaba ce daraja ce amma akwai wanda shi ba ruwan aka gane tamala ya zama jiki ba ruwan shi kawai shi kawai normal ba wani matsala to wannan kuma musifa ce Allah ya kiyaye yace wanda duk mutumin da a rayuwarsa ya saba aikata sabo wato to saban ne idan zai mutu zai yana dawowa yana tuno shi sai in zai mutu sai tunanin ayyukan sabon da yake ta yi sai su ta zuwa katan-katan ɗin giya da ya sha sai ya ringa ganin su Allah kiyaye kaga kai da baka sha mai zaka gani ba ruwanka misali nake ka gani ba ruwanka to wanda ya saba yayi wannan yayi wannan yayi wannan ko mutumin da ya saba zuwa wajen da ake goge sai ya kwanta yana ciwo zai mutu kawai zai riga ni a gaban sa yana gani ana koi koi koi ana ta goge eh saboda abin da ya saba ne jikin kwakwalwan da tunanin da hankalin kullun ya zama jiki to haka nan wanda ya saba karatu zai mutu zai ta ganin karatu tajin ana salati tajin la ilaha illallah abubuwa da yawa shine abin da malai yake faɗi abin da mutum ya saba a rayuwa to in zai mutu shine yake yawan bujiro masa saboda me me yace mutumin da ya saba bin Allah to sai kaga in zai mutu abubuwa na bin Allah suke fado masa an yi wannan abu kirki an yi ana nufin shi zai ta zuwa masa haka nan mutumin da ya saba saban Allah shine kuma zai ta zuwa masa Allah ya kiyaye yace to wanda ya saba saban Allah abubuwa na saba Allah su zo su mamaye shi kuma a haka za a zarare shi a cikin wannan yanayi na abubuwa na sha'awar zuciya da sabon Allah da haka sai ya zama ya wannan abin ya kange shi daga tunanin Allah madaukakin sarki sai kaga wanda yake kul yana aikata zunubi bai rabuwa da zunubi sai dan lokaci kadan to wato ko zunubi yana yin zunubi kadan kadan to shi wannan yana Allah yana nisanta shi daga irin wannan abu mai zunubi da yawa kuma wanda kullum ya saba da shi taushi ya fi shiga hatsari na haduwa da wannan abu don haka zai ta ganin yana ta zuwa saboda shi rayuwarsa duk sabo ya fi yawa a ciki sabo ya fi bin Allah maɗaukakin sarki da haka sai zama wato zuciyarsa yana farin ciki da sabo akan bin Allah an gane zuciyarsa ta fi son sabon Allah yanzu kaga shi iko Allah ga mu a masallaci muna zaune wajen awa guda wannan ma rahamar Allah ce akwai mutum da iya shiga masallaci minti goma yadda ka san za a harbe shi ya wuce ba yana cikin damuwa za ka iya samun musulmi bai taɓa wa iya masallaci ba ka san ko akwai gyara ai na? na? wala ya ce sai dai ruwa ya tare shi misali kawai shi gaba ɗaya bai da mu'amala bai da bai da alaka da masallaci Allah kiyaye to kaga wannan zuciya ce ta zama wani abu daban wannan kuma sai zama yana cikin hatsari mai girma shine sai malam ya bada misali na irin waɗannan abubuwa yace dan adam yakan ga a cikin bacci abubuwa da ya saba yi a cikin rayuwarsa abubuwan da ya saba yi a cikin rayuwarsa galibi shi ne suke zuwa masa a cikin bacci ya ce za ka ga abubuwa kamar yana ganinsu kamar a farke don mai don ya taba ganinsu a farke sai ya ba da misali ya ce kamar misali mutumin da ya balaga yaro wanda ya balaga bai taba kusantar mace ba ya ce ko da ya balaga ya mafarki ba zai mafarki yana kusantar mace ba don bai san yadda ake kusantar mace ya ce sabanin wanda na ya saba da haka abubuwan da mutum ya saba a rayuwar shi shine yake yake gani yace haka nan abin yake zuwa yace malami wanda yake na fiqhu wanda ya saba karatu da darasi da neman ilimi yace shi ma an zai mutu haka ilimi ne yake ta zuwa ya tuna wannan ya tuno wancan ya tuno wancan yace ya sha bamban da fajiri wanda shi kuma kawai fajircin ne zai ta zuwa dan shine ya iya shi a cikin rayuwarsa ya gama rayuwarsa yanzu kaga dan kasuwa wanda kawai kasuwanci ya iya shi ma zai mutu kasuwa za ta ba sai ake karka iya kasuwa ba amma ka yi matsa kasuwa da almatan Allah an gani ka matsa don ambatan Allah ya fi damuwarka da kasuwa ambatan Allah ya fi damuwarka da aikin gwamnati ambatan Allah ya fi damuwarka da duk abin da kake yi sai zama shi ne a gaba kada ya zama wato shine ambaton Allah shine kuma a baya yace haka nan wani zaka ga wajen kasuwanci shi zai zo masa lokacin da zai mutu yana ta tuna abubuwa yace malami kuma malamai kuma haka nan abubuwa na karatu yake zuwa musu dan kamar yadda yake bayyana musu a cikin bacci haka yake irin rayuwarsu da suka saba a bayyane saboda haka nan abin yake yace kusan bacci kaman mutuwa yake bacci ba da bacci da mutuwa hasan da usaini wallahi wato inda mutum ya san bacci ba zai ji dadin bacci ba na Allah ba zai ji dadin bacci inda in kana da baka cikin baka taba shiga hatsari a cikin rayuwarka kaman kai bacci amma duka Allah dubin mu sani ba mun dauka kawai na saboda da mutum ya san hakikanin bacci sai gaban shi ya faɗi zai bacci ranka ba ake tirewa kuma dai mutu ake ta tsoro to kaga ka je kusan da za a cire ma rai ba gara ka zauna ba bacci ba kirkiri kan ganka na na amma Allah madaukaki sarki sai sanya amma lahi cire ran ake da haka shi ya bi komai kusa da mutuwa Allah a cikin alkurani ya gaya mana wanda aka ciyar rai shi sai zama ya dace da kwanakin shi sun kare lokaci yayi Allah ce rikewa muke yi kawai na fa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda kuma lokaci bai ba sai a dawo masa da shi ya kawo mutum ya tashi ya ci gaba da rayuwa to kaga wannan zai sa duk mutumin da zai kwanta bacci ya kintsa ko akalla kai alwala na ka ambaci Allah kai azkar kai addu'a duk wannan zai taimaka ka san cewa amma ba ka kwanta bacci wai ka kunna kida na dan tsaban sharri shedan da suka hada baki da bature da bayhudi wai hada wani kidan bacci na wai yana ma tin tin tin tin tin kana kawai ka tunce layira kana jin kiɗa wallahi shikenan a to za a zana nan kamar yana wani sa kiɗa na a karatu ya dace da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta bacci yakan hada hannayensa biyu ya karanta qul huwallahu ahad guda uku ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq guda uku ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas uku ya tofa sai ya shafi dukkan jikinsa dukkan jikinsa duk inda hannunsa zai kai a jikinsa kaga shirin yanda ake shirin bacci ke na me kace eh a ba mu san shi sosai ba a wani ya ɗauka bacci wani kayan daɗi ne amma Allah ne ya haɗa mu da shi kuma dole ka yi har ma an ba ka yi ba ka je kana neman magani sai ka yi amma Allah ina adam ya san shi a duk duniya ba abin da ya kama da mutuwa kamar bacci kut suke bambancin su mutumin da ya bacci da wanda ya mutu bambancin su kawai numfashi na shine idan lokacin ya aka rike ran sai ka wannan daman kuma numfashi da muke a kirge ki da haka in mutum ya busa lafi kenan sai ka ji tsif ba zai ƙara busawa ba da haka ya mutu rai ba za a dawo da shi ba shi kenan na yau ai ba haushe ya gaskiya ya ce babbarci kanin mutuwa kaninsa ne kuma na ƙudda ƙudda eh ya ce sai dai kawai mutuwa ta ɗara bacci ya ce kuma wato irin magagi na na mutuwa da abin da yake gabatarsa duk kusan da kaman bacci ne mutum zai ta gani abu haka haka haka da haka sai ka ga abin da yake a cikin wannan magagin abin da ya saba zuciyarsa ta saba da shi yana ta ganinsa ya ce sai ka ga yana ta zuwa abubuwan da a tsawon rayuwar mutum shi yake yi da haka wanda ya saba sabon Allah madaukakin sarki haka ne zai ta zuwa mishi haka nan wanda ya saba bin Allah madaukakin sarki haka nan abubuwan na bin Allah za su yi ta zuwa mishi yace shi yasa kaga mafarkin bayan Allah bayan Allah na gari zaka ga mafarkin su ya sha banban da mafarkin munafikai ko fasikai ba iri ɗaya bane zaka ga mafarkin su suna ta ganin abubuwa na kare abubuwa na kirki wannan kuma farkin shi ta ga abubuwa na na na fasikai yake ta gani a cikin bacci yanzu mutumin da ya yi mafarki gashi nan an kawo masa katar dingiya ashirin duk ya shanye yanzu kawai mu haɗa shi da mutumin da ya yi mafarki gashi nan yana da wafi na a kaga ba ɗaya suke Allah kiyaye ya ce to ana cikin wannan hayaniyar wani a haka za a tirarai shi sai ya zama ya zama wasu sanadiyar mummunan cikawa duk da cewa yana da imani ta yadda ana fatan koda ya shiga wuta zai fita daga cikin wutan kamar yadda ya kasance wato yana sabon Allah a cikin rayuwar shi wanda sabon bai kai kafirci ba da haka ba zai hana shi fita a cikin wuta ba ya ce mafi yawan wato abubuwan da ake gani a cikin bacci akwai dalilansu wasu mun san dalilansu wasu kuma ban sani ba game da abubuwa suke bujirowa wanda wasu an zaga sun yi kama da wasu wasu kuma ba su yi wasu kishiyan wasu abubuwa dama haka mafarki yake shi yasa ana son idan mutum ya yi mafarki musamman wannan lokaci da muke ciki kawai ka yi addu'a dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce in mutum ya mafarki musamman mafarki mara kyau in ka farka to ka yi tofi uku a ka na hannun dama ka dawo ka yi tofi so uku hannun hagu sa'annan ka canza kwanciya idan kana yi ka yi mafarkin a hannun kana kwanci ta hannun dama ne sai ka dawo hannun hagu da bacci idan ka yi a hannun hagu ne ka dawo hannun dama ka yi addu'a in kana da safe in Allah ya kawai gari ka yi sadaka in kana da hali ka ce Allah wannan mafarkin da na yi idan alheri ne Allah ka tabbatar da shi idan shari ne kuma Allah ka nisanta da shi kenan ka ja baki ka yi shuru kar ka gaya kowa kuskure ne ka ce in kai mafarki sai ka ba wa mutane labari sai da kyau ko matar ka karka gaya wa sai dai in kai mafarki mai kyau to ba laifi ka ba masoyinka labari na me ce ko da kowaye masoyinka za ka ba wa labarin mafarkin kwarai amma mafarkin da ba kwarai ba kowa karka gaya ma eh zai zai gaya mata ba yadda za su kare yawa don haka don haka a ban fara tambaya ba ku yi haƙuri da Allah don haka duk abin da ɗan adam ya saba a cikin rayuwa shine yake zuwa masa kuma mafarki bai da tabbas ka iya ganin abin kirki a mafarki sa'annan fassarar sai zama ba na kirki ba ka iya ganin kuma abu ba na kirki ba fassarar sai zama abin kirki ka iya zama abin sharri ya zama alheri ka iya zama alheri ya zama sharri ba wanda yake da wannan tabbaci ta sai Allah madaukakin sarki ko wanda ya yi kama kaga mutum ya ga abu mai kyau sai ya ringa tuna abubuwa masu kyau wasu kuma ya ga kishiyansu yanzu ya ga abu mai kyau sai ya tuna mummuna abu ya ga yadda suka suke kai kawo wani kuma ya zama suna haduwa ya misali mutum ya ga ya ga doki wato sai ya gan shi wato tare da mutum sai ya tuna mutumin da ya gani wato amma wasu abubuwan da suka faru a mafarkin ba zai sani ba kuma bai san ma ina aka dosa ba da da shi wannan duk yana faruwa da haka mafarki dai ana samun mafarki na gaske ana samun sururun mafarki idan an yi shi to shine sai malam ya kawo na jin mu karanta wannan kharida ba ko malam yake wannan tubayyin mu duba shafi na 99 an 89 yace tubayyinu laka anna su al-khatimati ala ratibatayn hiya ala nahwi tali huna awwala an yagliba ala al-qalbi al-juhudu aw shakku wa hadhihi hiya al-uzma wa hiya imma wato al-bid'a wa imma da'af al-iman thumma istila'i hubb ad-dunya ala al-kabr yace kuma kaga in ka ja zanan nan zaka ga yasa ya gulibu hubbu duniya wa ta'liqu shahawatiha shi kuma sai ya haifar da kasratul ma'asi wa in qawiya al-iman ya kuma haifar da da'aful iman wa in wa in qallatul ma'asi wannan yayi ne na wato yayi diagram ne na wannan karatu da yi duk wannan abin da ya bayyana wannan zanen shine zan yi ma summary abin da ya kawo a ciki shine zaka ga na daya ya ce zuciya ta zama musu ya shiga jikinta Allah kiyaye ko ko shakku mutum ya dawo yana tunanin ba Allah Allah ka tsare mu yace wannan daman musifa ce babba daman tana sa mutum ya cika ya cika ba imani to me yake jawo wannan shine ya kawo su yace na farko akwai bid'a na biyu kuma akwai raunin imani wanda yake sa shi kuma me yake jawo shi shine san duniya kamar da aka yi bayani to shine yake kasuwan waɗannan biyu zaka ga ya canza shi ya kawo wato san duniya zama ya yarin jaye zuciya da kuma sha'awoyinta to shi kuma wannan ga abin da yake haifarwa yana haifar da yawan zunubi yana haifar da yawan zunubi ko da akwai imani sannan yana haifar da raunin imani ko da akwai karancin aikata zunubi sai ce wa yumkinu an turar da asbabu su ilhatima ila arba'ati asbabi الجهود والشك والنفاق العجب والعمل على الإيمان أن يسلب البدعة حب الدنيا ويمكن أن تفصل هذه الأسباب شيئا على نحو التالي الشرك بالله وإن كان مسلما ko da yake bari na ringa karanta su wannan daya mala yace wannan abin da ya kawo za a gane dalilan da suke sa a yi mummunan cikawa za a iya kasa su gida hudu na farko shine musu da kuma shakku da munafurci Allah ka tsare mu na biyu shine jiji da kai Allah ka kiyaye ka san bakin mutum ya ringa jiji da kai ai an san jiji da kai ko mutum ya ringa jin kawai shi din nan ba kai kuma wannan musibar da take su samun mutane ke wani saboda ya samu kuɗi wani saboda ya samu mulki wani saboda ya bashi mukami wani saboda ya zama dan majalisa wani ya zama gwamna wani ya zama shugaban shikenan sai ji kaman shi ba ma mutum bane na sai ji kaman shi dan wani aljana aljani ne na ba dai normal irin ka gane ba daidai yake da mutane ba ya dinga jin shi wani iri to Allah baya san wannan Allah ba ya san haka mutum ya ji cewa shi daban yake in ba ka ba kowa ai mutane ne kuma kowa daidai yake kuma kowa da ka sani da ka gani a duniya akwai abin da Allah ya mar haka Allah yake wa mutane kowa da ka gani in ka bincika akwai baiwar da Allah ya mar kowa ba karkace da kowa akwai abin da Allah ya mar wanda watakila kai kuma bai ma ba eh to amma ka san yanzu kawai aka sa abubuwan nan da na lissafa su ne suke kawai nuna waye-waye amma ba haka ba ba a san musulmi ya zama yana jiji da kai jiji da kai yake sa ko kusure aka wa mutum a yi ta bashi haƙuri ya ƙi yadda na eh yana ga don me za a yi masa wata rana wani yana ban labari ana muna karatun maganin jiji da kai ya ce a iyakot na lagos irin ana jinin jirgi wani ya ajiye jaka haka a hanya sai wani ya ya zo ya ture ya ture ko jakar ne sai ta danne ta ture mutum sai ya juye ce don Allah kai haƙuri ina nufi a ka gama ya kamata a yi ya ko sai ya tashi ba ka gani ne yayayayayi sai biyu mutum ya ce ya ce masa kasani waye sai biyu ya ce na san kai waye dan iska ne kai wallahi inda ka dinna a cikin mutane abin kuma sai ya juye ga mari ga ɗinka jaka na eh ya ce ya gaban da ya ce banda mutumin iska ya za a yi amma kuskure a ce don Allah na ka yi haƙuri kuma kai ka kuma ka ninga wani kaiwaye ya ce kaiwaye kuwa kuma haka yi da ya yi haƙuri don alaman da kowa zai yi na eh da yadda mutumin ya taso alaman dukansa zai kawai in ya masa abu ya ce eh ai wani ya ce ya in an ce madan Allah kuma mani kaiwa ne ne kuma kawo kaiwa ya ce da haka jiji da kai yake sa wannan mutum ya ji kawai shi ya wuce ya kai wani matsayi to Allah ma baya san haka da kuma amincewa imani cewa ba za a kwace yanzu duk ga mu musulmi Allah mun gode ma da imani ya kai ka zama musulmi ya kai kake da imani tsagoran wayanka ne tsagoran wani abu ka bayar cin hanci me kai iya yin wannan abu da shi da yake jawo mutane a kawai rahamar Allah ce tausayi ne na Allah soyayya na Allah yasa kai imani da haka sai kai ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab shikenan Allah ka tsare mana imani Allah kar ka kautar da zuciyarmu amma mutum ya ji cewa shi din nan ba dama ne shi ya haye wannan matsala ce imanin da in Allah ya kwace yanzu yanzu sai ka ji mutum ya ya yi ridda sai dai a yi ta mamaki ta mamaki ka rasa me aka yi kuma saboda me dama wanda ya barka kai imani shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuciyoyin mutane suna hannun Allah yana juya su yadda ya so su ya juya zuciyar mutum shi ke Allah kiyaye ya ce sa'annan bid'a mutum ya yi ta ƙago abubuwa a cikin addini wanda babu su ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi ya ce nashi zai yi mutum ya kawo wasu abubuwa kawai wanda babu su babu annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da su ba bai gaya wa kowa ba sahabbansa ba su koyar da su ba kawai wani abu daban a madadin addinin Allah wannan shine bid'a wannan shi halakarwa take yi eh yannan shi zai sa mutum abinda Allah ya ce a yi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya watsi da su sai ya kama wasu abubuwa wanda ba wanda ya sa shi amma da wanda ya sa shi shi ma din ba wanda ya sa shi eh shi wanda ya sa ka din ba wanda ya sa shi da kaga ya zama amma wasarere eh mutum yayi ta abu ya dauka Allah zai bashi lada alhali Allah bai labana baka lada ko daya saboda bai saka ba bayan da za abinda Allah ya saka ka ki abinda wani kato ya saka ka je kana yi na misali kuma kana ka je wajen Allah ya baka lada wani lada zai baka shi ga wanda yace kai kaki ga wanda annabinsa ya ce sallallahu alaihi wasallam kai kaki sai wanda wani ya saka kuma kai sai ka ce kuma wa Allah zai baka lada a sai dai mutumin da ya saka ya baka lada in yana da lada yawa kuma babu mai ba da lada sai Allah babu mai sa a shiga wuta ko a shiga aljanna sai Allah eh babu shi wanda duk ya ce ma zai saka aljanna ƙarya yake ka ƙara fara wallahi gare ni duk wani mutum wanda mahaifiyarsa ta haife shi ya zo ce ma wai zai saka a aljanna ya gaya maka ƙarya yake ma to shi kanki dan aljanna ne in ka tambaye shi ina tashi aljanna na to shi ma da bai da tabbas ko da yake akwai lokacin da aka zo aka ciyar da dan magudin aljanna a Jos wannan duba san lokacin ba ya an kanana ya hmm eh wallahi ni na ga dan magudin dan magudi irin irin kofar nan ta masu kudin da na yawa yawa na dan yatsa ne dan gilas yawa ashe malama ya ganshi o kaga wanda ya siya haji kofa aljanna ma mai walda ne yake yi kenan don wannan kidin na masu walda ne eh ku ba ce ko mutum ya siya wai shi kenan shi ya haye kaga suka bai da addinin musulunci ya zama wasa da wannan wasa ne ba nuna ma gidan mu kuma haka wasu aka sa su da suka mutu aka sa su da kayansu za su zai su bude na to da yake an ce ma mai walda ne ko ba aljanna ba da wannan kiɗin wasu walda ne lokacin suke suna yin za ka ga kofa gilas gilas gilas a gilas ɗin tsakiya sai a ɗanyi gefe ɗaya ƙarfe sai a yi wajen saki irin wannan kiɗin da ni na gaishe to shine mala yace na hudu kuma san duniya da sabon Allah Allah ka tsare mu sai yace to wannan abubuwan da ka biya lissafa to za a iya takaita su a cikin waɗannan kuma abubuwa da zai lissafa a gaba wato wanda duk su ne suke taruwa su zama sanadiyar mummunan cikawa na farko yace ashirku billah shirka da Allah ya ce ko da mutum musulmi ne ai an san shirka ko eh tarayya da Allah hada wani da Allah bautawa wani ba Allah ba a matsayin Allah ya ce ko da mutum ya musulmi ne da kuma sarrafa kowane nau'i na ibada ga wani annabi ko wani wali ba a bautawa kowa sai Allah babu annabin da ake bauta masa ko wani ya san shi na da Allah wani ya gaya mana sunan wani annabi da ake bauta ma ba wai ake bauta masa ana sabon Allah ba kamar annabi Isa ana bauta masa amma ana bauta masa ne Allah bai yarda ba har ma Allah sai da ya gaya mana hukuncin da zai mawa waɗanda suka bauta masa ranar tashin alkiyama Allah sai da ya gaya mana abinda za a yi tsakanin waɗanda suka bauta wa annabi Isa da mahaifiyarsa suka ce su ne Allah Allah ya ba mu labari ko wa idh qala Allah ko ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah Allah ya ce zai gaya wa annabi Isa ran tashi alkiyama shin kai ne ka gaya wa mutane cewa ku ku bauta min ni da mahaifiyata mu ma alloli ne Allah ya gaya mana abinda annabi Isa zai faɗa annabi isa zai ce in kuntu qultuhu faqad alimtahu Allah inni na gaya musu ka sani inni na gaya musu Allah ka sani sai ce ma qultu lahu illa ma amartani Allah ban gaya musu wani sako ba sai abin da ka ba umarni me ka ban umarni ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah ubangiji na kuma ubangijinku yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lokacin da nake cikin su na san me suke yi amma falan ma tawaffaita ni kunta anta zaqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid karshe mai Allah yace yace hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu ranar da gaskiyar masu gaskiya take amfani su Allah ka sa mu a cikin su da haka karkaru duka je kana kama wani duk wanda ka kama ba Allah kuma manzo Allah ba wallahi shirme ne yawa duk karatun da za a ma ga gaskiya ba yawa Allah madaukakin sarki bai yi abauta kowa ba sai shi kuma ai ya ishe ka ayatin da ba a bauta annabi to waye kuma za a bauta na tunda dai annaba kai da ba wanda ake bauta to ya ma wani zai zo ce a bauta masa a matsayin shi nawa Allah ka tsare mu na biyu a sihiru alladhi yukhaliduhu kufurun ka sabbillahi wa rasulihi na biyu malam yace sihiri ai san sihiri ai ko na me sihiri da Hausa tsafi ko to tsafi wanda yake wato zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haduwa da shi wato tsafi kafirci ne wataƙila wani a cikin ku bai taɓa ganin boka ba wani wanda kuke gani galibi makarita ne ba ma boka ya bane da yawa da yawa san boka ba za ka ga in boka haɗu da bokan ya yi bokan sosai ya iya bokan eh sai kan kaman da gaske amma kuma ƙarya ne irin bokayen da fir'auna ya dauko wa annabi Musa su wannan bokaye ne original wani shi yasa da suka zo da da igiya da sandina suka yi bokanci suka zama maciji ana ganin su a ido maciji suna ta suka hargitsa waje waje ya hargitse kawai duk igiyoyi suka juye suka zama maciji suna ta yawo wanda shi kanshi annabi Musa Allah ya ce mana sai da ya ji tsoro ba da safi nan sai khifata Musa anan Musa ya ji tsoro ya gauje ya turnike mace zai manya manya Allah ya ce kulna la takhaf muka ce karka ji tsoro innaka antal aala Allah ya ce masa wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u ka jefar da sandarka za ta haɗe duk abin da suka yi na tsafi yace inna ma sana'u kaidika sahir wala yuflihu sahir wa haythu ata yace wannan tsafi ne shiriri ta ne ba ba sa nasara kuma haka aka yi wani waje Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma alkausaharu ayunan nan lokacin da suka jefa kayan tsafin nan sai suka sihirce idanun mutane idanun mutane suka ga abubuwa sun alkausaharu ayunan wasar habu suka tsorata mutane Allah da kanshi ya ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma da irin wannan bokan ne kada ma Allah ya hada ka da shi shi ne za ka ga ya ruɗa mutum ya zai masa abu dodorudo ka ga ya kiɗi ne sai na uku muwalatul mushriki na wa muzaharati jibintar mushrikai da kuma wato taimakonsu jibintar mushrikai da kuma taimakonsu Allah madaukakin sarki bai yadda waɗanda suke mushrikai ba na ce mushrikai kusan mushrikai ne ba mushrikai namu na da ake ta gaya mutane ba na ina nufin mushrikai mushrikai wanda suka hada Allah da wani suka yi kafirci eh to mutum ya je yana tare da su yana taimakon su yana sa musulmi ya yi mummunan cikawa na hudu al'iradu an shar'illa la ya ta'allabu huwa la ya amalu wato na hudu shine mutum ya kau da kai daga shari'ar Allah baya koyansa kuma baya aiki da ita shine abin da na faɗi ashe mutum a rayuwarsa baya zuwa makarantar islamiyya baya zuwa wani masallaci ya zauna ya ji wa'azi haka yake rayuwa wallahi shine wannan kawai ya kau da kai daga dokar Allah haka kawai zai yi rayuwa sai ranar mutuwa ya ya mutu kuma ka ji ana cewa Allah ya tashi a firdausi na eh ana ta buga a jarida mai ala grafin firdaus amma ni jin rayuwarsa ba magana firdausi a ciki dole ne musulmi ya koyi musulunci dole ne musulmi ya koyi yadda zai bauta a Allah ba an ce wai kowa sai yayi ta karatu ya zama malami ko ya zama limami ba musulunci ma bai dora kowa wannan amma dai yadda za a yi ka bauta wa Allah ka iya karatun sallah na ka iya karanta fatiha da wata sura ka san hukunce hukunce da zake wankan janaba na yanda ake abubuwa dai wanda dole faradu aini ne akan mutum bai kamata a ce har ya rayu a ce bai san su ba kaga mutum ya girma na san kun ga wani da wani alkali man iya tuna garin yayi musu shari'a da matarsa da yara ya tambaye shi shika-shikan musulunci ba ku gan shi ba waye zai san tika ya kun ji me ya faɗa ne yawa sallance akwai mai sallancewa da sallamewa da menene haka yi abin tausayi wallahi in haka zai haɗu da Allah da bai koya ba wani na kan tambaye shi za a lokacin da aka yi abin nan na aikin haji lokacin da aka ce sai an yi ƙuri'a a je aikin haji akwai wanda aka tambaye shi kashikan musulunci ya kirga su sarkin musulmi wallahi eh da shehun barno da sarkin musulmi da shehun barno na jin kwada sarkin kano ne da sarkin zanzau na eh cika-cikan musulunci guda biyar da haka irin wannan rayuwar to hatsari ne da ita mutum ya rayu kawai ba ruwan shi da addini baya zuwa inda ake koyar da addini baya kawai shi harkar sa yake wannan akwai da akwai akwai damuwa Allah ya kiyaye na biyar shine inkaru ma'lumun min ad-dini bi darurati ka inkari sala mutun yayi musu wani abu sananne a cikin addini yace bai yarda da shi ba yace sai malai ya bada misali yace kaman musun sallah wanda da mai wannan kafirci wasu ya ce kawai yadda da sallah kaga shi shi ya ce ma'alumi bid darurat abu ne wanda kawai sananne ba ba wai wani abin da aka yi sabani a kai ba misali shi bai yadda da wannan a ba shi ba abu ne da yake ko mutum ya ce bai yadda da azumi ba ko mutum ya ce bai yadda da aikin haji ba ko ga sanan dai dama wannan kawai mutum wato ya bar ya bar ya bar musulunci ne Allah ya kiyaye to alhamdulillah sai mu tashi a nashi da insha Allah yau kana magana na'am da abun magana ne alaikum salam to mutum ne mafarki da wani mutum shin zai iya gaya masa to ai idan mafarkin alheri ne ba yanzu kawai ka kwanta ko abokinka kai mafarki gashi nan an kama shi an yanyanka shi gunduwa gunduwa an jefa shi a rijiya misali nake kawai sai ka kira shi ka ce jiya na a kaga wannan sai dai kai addu'a Allah ya sa alheri kai shiru kuma da bakinka bai ma amma tsarin musulunci wani ai kaga sa shi damuwa ne sa shi abin nan ya kaci in zaka masa hikima saka cewa ne a dage da addu'a na shikenan amma sai kawai kai mafarki ga abokinka nan ya je umra yana dawafi na wannan kai zaka gaya masa eh saboda alheri da haka in alheri ne abin kirki ne zaka iya gaya musu amma abin banza ka ga kowa Allahu a'lam alaikum salam to Allah tsare mu menene ake nufi da bid'a kuma wane ne dan bid'a abinda ake nufi da bid'a shine shigogowa musulunci abinda Allah bai ce a yi ba annabi sallallahu alaihi sallam bai ce a yi ba mutum ya kawo shi ya ce shi ma addini ne a ringa yi shi ne ainihin bid'a na? an gane don bid'a kuma shi ne mai yin wannan ne wanda ya canza addinin Allah a madadin ga abin da Allah yake so a yi ya ce ba za a yi na Allah ba ga ya shi wanda yake so a yi shi ne bid'a malamai wajen magana duk da cewa bid'an hawa-hawa ce akwai wato bid'a wadda take bata bata da bata da matsala wanda yake ba ba dan adam yayi ta ne don canza wani abu a cikin addini ba ba dan adam yayi ta ne don yana baya son na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi nashi ba dadan yayi bane amma duma ana kiranta bid'a dan sabuwa ce dan sabuwa ce wanda shi yasa zaka ji sayyidina Umar da yaga an taro ana yin sallah wanda da can ba a yi yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a na taron da aka yi to kaga daman sallah ana yi musulunci ne yanzu kaga ainihin bid'a akwai wasu mutane da suke kago bid'a a cikin addini shine sallah da yaren su wannan ba wani abu kawai bid'a ce wanda yake in mutum ya matsa ma sai tafi da shi a cikin musulunci Allah ya ce ayi sallah da larabci akwai wata bid'a da wanda suke so su sa a samu wani limamai mata wannan bid'a ce an gane limamai mata yahudawa ne suka kago suka turo alhamdulillah sun yi sun yi abun yaƙi ya yi ina jin a faransa an yi wata mata wai ta limanci an yi wani masallaci wanda ake zuwa a yi layi da maza da mata na suna wasa na wani wasa amma su sun yi ne akan wai daga nan sai kaman wata ƙasa ma ta koya ina nufin sai abin ya yadu to da yake Allah madaukakin sarki shi ya tsare addininsa kowa da ya gani ya san kawai ba addini ake yi kawai ya san wargi ake ya sa ba wanda ya kula to irin wannan wallahu ala na alaikum assalam a ɗariƙan ku ok na to yanzu ka yi mana bayani wannan farin kyallon ni damar na son na ƙara ilimi a eh me a ku tsaya mana ai ƙaruwa ne yara lasu a ai ba shi wannan farin kyallen da kuke sawa yaya ne bayaninsa to akan akan akan farin kyallen okay yana zuwa ya zauna to in kaddara ko dai da gaske yana zuwa okay to ok amma ba wai haka ba ne na'am ok shi ma ya zo ya hau shi ma ba to to kai ni ban taba jin wannan karatu ba wala a'a kai za ka kara mun bayani ne ai ni ban iya ba na e yawa a ci gaba mana a a yanzu yanzu mu karu wanda zamu yi shi wannan kyallan ka san shi musulunci ko dai daga qur'ani ko dai daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk koma da an samu sabu abuwa to branch ne na waɗannan abubuwa yanzu wannan kyallan akwai wani hadisi ko aya to to Allah ya bada sa'a na'am ga wani can na'am wa alaikum assalam amin da Allah ya saurara Allah ya cikin shi kana zuwa gidansa ok bai ce ka zo ku tafi ba to ya yi na'am wato fassara mafarki wani ilimi ne wanda ba kowa yake da shi ba akwai bayan Allah wanda Allah ya ba su fassara mafarki kaga akwai ibn sirin ya da littafi na fassara mafarki to ko shi littafin malamai sun ce yanda na faɗin nan kawai a yi shi ka huta in kai mafarki kawai ka yi sadaka ka yi addu'a ka roƙi Allah idan alheri ne Allah ya tabbatar da shi idan shari ne Allah ya nisan taka da shi shi ke da ya fi zama saboda wasu fassara mafarkin da ake yi kwafi ne na wasu mafarkai da magabata suka fassara kuma ba dole ne ya zama kai result din naka irin shi bane eh ka iya mafarki irin sa amma result din ba irin sa bane shi yasa kawai ka roki Allah ya ji wallahi wa ala alaikum salam amin ni kan fara ya fara ne kuma ta tsamin da ke magana a ta farko mana mutum sai ya yi abin kuma ba zai iya ba zai aiki ba da kai ko da kwana zai lalace misali mutum yana tafiya to sai ya tunci ya gare da alamun kamar wata tafiya ne zai ta faru da mota wadda zai kwanta so sai ɗauka sai ya buɗe sai ga zaɓe ne so ya yi wata babbar kaulawa a ciki. Na. Ya zai yi shi. Shi ne kawai zai je gida. zai je gida ya cinye saboda za su lalace ya sani kuma ana bin shi zabi guda uku idan mai zabi ya zo yana nema sai a biya shi kudin zabinsa eh ai makaranta baya akwai abubuwan da ba za su ci biyu ba da su wannan ana aiki da su amma da niyyar in mai su ko nema za a biya shi eh amin
cewa ya yi tsoron yin mutum mafarki ne ala ya yi wasu tsoro kuma kamar yadda na sha sana shirin yana sa don mata ma an yi umarni ya yi tsoron har wasu kan ala ya shirin shi ya a aikata kamar wajen ne a nuna mana.
tofin eh ba yawo ake an ce tofi a musulunci ba ana nufin ka tofa yawo ba ai kaga ban zuba yawo ba mu ko tofin da aka ce ayi na na karanta abin nan na bacci ai ba ba na nufin ka zuba yawo ba malama sun ce iska ce take fita wallahu a'lam wa alaikum salam bari an ba san rayi ce kai na karshe sai mu tashi na'am zananta na'am ba dai ko ka gani ana ba wato gaskiya ne in kun duba huluna da riguna hatta aiki da ake mana na riguna wala za ka ga malamai sun sha ado sai ka garsu da cross gangama gangama na? eh duk da gangan ake yi zanen hula zanen hula za ka ga mafi yawa kamun ka samu zannan da babu kuros a ciki sai ka buga da gaske in mutum ya matsa wajen siya zai gaba wanda ba ba su da yawa amma yin su ake akwai wanda har ɗan ƙanana ake yin su ba sa fitowa an gina wani hotel a dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon hotel ne sai da ɗana da hotel shi a ofin da za a yi na jikin da ya kewa gidan sai aka yi haka duk cross ne lallai ya zagaya a in an zo labarai ranar laraba ranar laraba in ana mai sunan labaran da ake na ranar laraba ma na nta ba kwa kallon nta ne na? news extra extra news extra ran laraba in ka an nuna nta ka tsaya ka kalli yadda aka rubuta extra nan da kyau ka kalli estira yadda aka yi estira ka kalli wannan tidin da aka yi har abin nan na na na na na na na mashin na taifin akwai lokacin da suka kirkiro tidinmu ta zama cross na yi wasu rubutu za ka ga duk tidin cross ne kawai na eh kuma sun yi ne da gangan akwai lokacin da duk kasadin masallatanmu kuros ne a jiki shi ba sai da aka yi ta wa'azi aka aka aka cicire tabarmi akwai wanda za ka yi ta ganin su haka da suna nan da yawa na na suna nan da riguna ba in kun manta mun taba zuwa da wani yadi daga nan duk haka suke yi kuma ba wai wani abu ne na nan kusa ba alaman asibiti menene cross ne kuma wannan an yi shi ne a duniyance don ya game duniya in ba haka ba in ba a sa asibiti cross ba me zai faru me hada shi amma sun san cewa asibiti zai mamaye duniya kuma za a yi ta ganin shi kuma me yasa sun san cewa Allah baya san cross annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya hana mu yayi mana umarni cewa ko kara muka gani yayi cross mu raba su to duk abinda musulunci baya so shi kuma su suke ta girmamawa wannan katun da ake wa yaran mu Tom and Jerry ba ku ga su bera bane an kiro su ne dan a sawa ƴaƴan mu san bera tunda musulunci baya yi da shi da san kare musulunci baya yi da su duk abinda Allah baya so annabi baya so sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine za su sawa mutane wannan yana cikin aikin da za ake wa al'umma don a halaka su da haka dole ne sai mu kula Allah kuma ya tsare mu sai gobe sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير أكون با الله ما تتبعت للافية لنا بلا الدعاء الله يبات لافية شي ما بين اللافية الله يباش لافية gobe za a karbi kudin marayu insha Allah na to akwai wanda mahaifiyar ta rasu Allah madaukakin sarki ya jikanta سبحان ربك رب العزة هنا مرة العافية سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله شيء نكره